بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin da ɗaya ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ashirin da hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasan na hudu daga cikin jeren karatuttuka da kuma bayanai da muke dangane da al-imamu al-baihaqi al-imamu al-baghawi wa kitabuhu sharhu sunna idan ba a manta ba muna karanto waɗannan abubuwa ne daga littafin tadwin sunna na professor Muhammad Matar Zaharani Allah madaukakin sarki ya saka mishi ya gafarta mishi mun ji yana sharhi ne dangane da maganar da Bagawi ya faɗi cewa daga cikin dalilan da suka sanya ya rubuta wannan littafi ya ga cewa al'amuran addini suna komawa suna rugurgujewa ne a wannan zamani kuma da yake ciki mutane son zuciya ya mamaye su ba abin da ya rage wa addini sai suna kamar yadda babu abin da ya rage wa ainihin wato addini sai rubutu ilimi kuma ba abin da ya rage sai dai suna har aka waye gari a wannan lokaci ƙarya ta juye wa mutane ta zama gaskiya sannan jahilci ya juye wa mutane ya zama ilimi mun ji irin misalan da profesa ya fara buga mana waɗanda kamar yadda na ce sharhi ne akan wannan magana ko to ga ci gaba da sharhin shi sai yace ولهذا قال الحافظ الذهبي في نهاية الطبقة التاسعة في رسالة ذكر في رسالة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أكون للتافي كرميد الإمام الذهبي ربوتا sunan littafin ambatan waɗanda ake dogara da su a wajen ilimin jarhuwar ta'adil ga abin da ya fari wa min hadhal mawqif wa min hadhal waqti kuna ji zahabi da yazo tarihi daidai wannan lokacin sai yace wa min hadhal waqti tanaqasa al-hifz daga wannan lokaci sai hadda ta fara na ƙasa wa qalla li'tina'u bil athar sannan sai kula da hadisai yayi karanci wa rakana al-ulama'u ila at-taqalid malamai na sunna malamai na sunna yake nufi da ya ce ulama wa nan malamai na sunna su kuma sai suka koma wa taƙalidanci wa kana tashayyo wal itizalu wal bid'u zahiratun bil iraq sai aka samu shi'anci da mu'tazilanci da bid'o'i sai suka bayyana suka yi ƙarfi a ƙasar iraq sai ka ɗauki misalin ƙarara shi'anci zagin sahabbai mu'tazilanci ita ce aqida yan kalakato sannan sai kuma bid'o'i da yake ishara anan sune ash'ariyanci da kullabiyanci sai suka bayyana a Iraq me yasa listila'i alubuwai listila'i alubuwai samma saboda mutanen gidan buwai wato buwai hawa kun tuna su waɗanda muka yi bayani su ne suka yi ƙarfi a wannan wurin wa bi misra wa sham wal maghrib listila'i bani ubaidin al-batiniyya a masar kuma da ƙasar sham da ainihin maghrib na fata an gane ƙasashen tunisia libya algeria mauritania da makamantansu nan kuma abin da ya zama ya yi ƙarfi shine ainihin wato batiniyanci saboda me daular ubaidawa yan batiniya su ne waɗanda komai na shari'a suke kallon shi cewa halal ne za ku zo ku ji sai da ya halatta musu komai komai ya halatta musu kawai komai sai da ya halatta musu tun yana cewa shi manzon Allah ne sai da yana cewa shi Allah ne kuma duk suka gamsu to su ne batiniyancin su kuma suka yi karfi a yammacin duniya wa qala fi akhir at-tabaqa al-ashira a ƙarshen tabaka ta goma kuma cikin wannan littafin yace wa kanati ha wa kanati sunnatu qa'ima qa'imat ad-dawla bil andalus wa bi khurasan a wannan lokacin sunna sai ta zama ita ce take tsaye da daula a andalus da khurasan wa qalla amruha amma kuma sai al'amarin sunna sai karanci wa da'ufa yi rauni bi misr a ƙasar masar wa sham da ƙasar sham wal maghrib da ainihin maghrib wal iraq da iraq wa ma zalika ba dan komai ba illa li zuhuri daulati shi'a sai dan bayyana da ƙarfin gwamnatin yan shi'a wal ubaidiyya da kuma gwamnatin 'yan ubaidiyya batiniya dukkansu shi'a ne amma kowaɗanne daban-daban ne falillahi al'amru jami'an al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake jama'a kun ji yana siffanta daidai wannan lokacin ne wato ina son ku gane abin da wannan profesan ya wannan abin da profesan nan ya ko shi bagawi ya ba da labari a dunkule shi kuma sai zo yana fito da abin to daga cikin fitowar shine sai ya ce zahabi da ya zo yana tarihin malamai da zamani na daidai lokacin shine sai ya faɗi wannan magana kun ga wannan bayanin na zahabi ya ƙara fito maka da yadda abubuwan suke ko sai kuma ya ce laqad kana al-qarn al-khamis haqqan bidayata usur al-jumud al-ilmi wal-inhitat al-fikri lil-umma haqiqa karni na biyar a gaskiya ya kasance shine farkon zamani wanda aka samu daskarewa ta ilimi da kuma ainihin durƙusawar tunani na al'umma ina son wannan maganar kar ku ɗauke ta da wasa fa sai dai kawai abin da yasa ku kanku nake dan sassautawa saboda dukkan mu ma yanzu muna rayuwa ne a zamanin daskarewar ilimi da durƙusawar tunani yanzu bari ku ji da yawancin ku da kenan da wasu abin da kuke gani ku kanku solution shine a je a samu digiri a jami'ar islamiyya ta madina ko wayan salafiya ba ma kallon wannan shine ma solution don ita kanta jami'ar islamiyya yanzu ta koma ba ta da bambanci da sauran jami'o'in don me daga cikin lecturorin yanzu akwai yan bid'a akwai asha'ira akwai sufaye saboda haka yanzu karantar da mandiki da wasu abubuwa ya shigo kaji daya sannan yanzu a jami'ar islamiyya tunanin ba irin na da bane ko kadan yanzu tunanin shine cin jarabawa ka ci jarabawa kar ka sake ka samu carry over ka ci jarabawa a da kuwa Muhammadu al-Amini Shankifi ɗaya daga cikin malaman da suka fara karantawa a jami'ar ya bayyana a cikin littafin shi mai suna adabul ba'as wal munazara a muqaddimar littafin yace manufar jami'a shine a idadid du'at samar da masu da'awa dan haka babban abu shine lallashin ka ake kai karatu dan haka suna da committee na rahama amma baka ci jarabawa ba za a samu almuhimmu an fahimci kana fahimta karatu an saka maka aqida da nishadi na da'awa to shikenan yanzu ko an je an kawo wasu malamai ne waɗanda yake kawai yanzu ta koma ta zama conventional jami'a dukkan jami'o'inmu yanzu menene tunanin malaman ka ci jarabawa ka je labor market mu masu da'awar salafiya mu ba jarabawa ce ta dame ka iya ilimi ka samu tarbiyya kuma ka tunkari karantar da ilimi da tarbiyya mu shine manufarmu to kun ga daga cikin ɓangaren mutuwar tunanin ko yanzu madadin ɗalibai su zo mu haɗu mu raya irin wannan wurin mu samu ilimi ba digiri ba a'a kowa yanzu shi kawai ya zai ya tafi jami'a islamiyya ya zai tafi alkahira ya zai tafi kaza me yasa saboda kwakwalwar ta mutu a digiri yanzu wai sai mai digiri ake girmamawa in baka da digiri baka da girma in baka da masters baka da girma don haka ga sunan sun je sun yi digirin kuma jami'ar islamiyya sai kuma fitinar son masters da son kowa sai an ce mai doctor kuma baka samu jami'ar islamiyya ba don haka dole wani zai wuce sudan wani ma zai wuce sudan wani ma zai wuce sudan don haka sun je sun tattaru sun koma sudan kowa ya tafi ya samo phd a sudan to sun dawo sai kuma ya ga to ni yanzu ina da phd in tsaya kuma ina karantar da bulugul maram da aqidatul wasatiyya a cikin gari ina hayaniya da jahilai ni doctor wani naga sai je samu aiki biyu ke dan fodiyo a biyu can kuma in yaje shikenan yan bid'a su ne suka mamaye wurin je ana wulakanta shi kuma yana cusa kai yanzu so yake zama professor to dan haka zai rinka tanazuli game da wasu ra'ayoyi wanda ya samu a jami'ar islamiyya don me domin yanzu yana karkashin su ne yana kaza dan haka yana nan cikin gari yazo ya ce zai da'awa sai kuma ku ji da'awa ta mutu duk wannan yana daga cikin mutuwar kwakwalwa da baku fahimta ba so da haka mu ba muna tunanin wai tafi ne jami'ar islamiyya ko azhar ka je ka yi digiri ba a'a muna son ne a samu rayayyun makarantu inda malamai masu ilimi da ɗalibai masu ilimi za su haɗu su taimaka wa junansu su karantar da junansu ilimi so da haka manta da magana digiri manta da magana diploma wannan ba shine dame mu ba wannan na magana digiri akan dirasa islamiyya ko lugar arabiya ko makamantan haka almuhimmu shine yaya tsarin karantar da ilimi yake zaka iya samu ka samu ilimi zaka iya samu saboda haka manta da sai ka samu digiri don karshen ta kafin ka je ka samu digirin sun canza maka tunani ku je ku saurari kasar dina na shekaran jiya sai da ne wannan maganar yara ne waɗanda suka jarabtu shi sai sun je sun yi digiri islamic studies sai sun yi digiri local arabiya kafin su gama digirin an zare musu ƙaunar sunna an zuba musu ƙin malaman sunna an saka musu girmama 'yan bidi'a saboda su ne professor su ne kaza da suka dawo cikin gari sai suka da suna faɗa da malamansu malaman sunna suka da suna kyamar ɗalibai 'yan uwansu don haka sai suka koma gefe guda su ba can ba su ba nan ba to shikenan zama a cikin garin ya musu kunci yanzu dole ne sai su koma kwatas-kwatas da sauran GRA da ke kewaye da waɗannan makarantu to don haka dole sai je samu aiki din a jami'a shikenan gaskiya saboda Allah ita irin wannan da'awar ba mu ce ba ma son malamai a same su a cikin jami'o'i ba amma tasirinta shine a cikin gari dan cikin gari ne ake da ustazai da ɗaliban ilimi waɗanda za a raya su ahalus sunna su samu tsayayyun malamai masu tsayawa da kansu da tunani irin nasu amma ba ku je ku zauna ƙarƙashin faculty ko department kuna ƙarƙashin wani professor ɗan bid'a tsinanne waɗanda shi ya yi karatu ne kawai don ya bauta wa harshen larabci sau da haka ko sallah bai iya ba ya nemi ku isgilanci kuna shiga cikin gari kuna haɗa mutane faɗa gashi nan kun kasa cin jarabawa kuna da carry over abinda suke kenan ku shiga cikin abu ku shiga buk ku shiga dan fodiyo ku shiga university ibadan ilorin duk abinda suke kenan sau da duk wanda yake mai kishin addini ya shiga wurin kafin kwana biyu sun zare mishi kishin addini suna zagin malaman ahli sunna saboda me saboda bai iya larabci ba waye ga mai bai iya larabci ba wai bai da degree wai bai da masters wai bai da diploma wai bai da academic qualification kuma haka ake da'awa haka ake da'awa kuma shi ya ki zuwa yayi yadda ake yi to ku lura da kyau duk wannan yana daga mutuwar kwakwalwa ina son ku kiyaye kwakwalwarka ta mutu ba ta tunani kawai kowa ya zama yana da phd so kake kai ma sai an ce ma kana da phd how much asara za ka yi wajen samun phd baka damu ba asarar da za ka yi wa al'ummarka yanzu wancan yaron da nake ishara jama'a yana daga cikin ɗaliban da muke sa rai yankin anguwarsu da ke ɓangaren sabon gari zai iya riƙe ta wajen da'awa ta sunna da shi aka kafa makarantar nan ta darul hadith 1990 amma shi kenan yanzu a anguwarsu ma baya mu'amala da kowa kowa baya mu'amala ya tsargi kanshi kowa ya tsarge shi kenan to me yasa a ya je ya yi digiri na lugar arabiya yanzu ya dawo ya yi fada da malaman shi ya yi fada da abokan shi da sauransu saboda me ya je wurin yan bidi'a ne su suka cika faculty na arabiya sun je sun tafesa mai wannan guba sun tafesa mai wannan guba ba shi da malaka al'ilmiya wadda zai iya gane waɗannan shubohin ya iya raddin su saboda haka ya samu digirin lugar arabiya amma ya rasa yan uwan shi na ahlus sunna ya rasa manhajin shi na ahlus sunna to duk wannan yana daga cikin abubuwan da nake so ku gane to shine sai malam yake cewa hakika karni na biyar ya tabbata shine farkon zamun nan da aka samu daskarewa ta ilimi da kuma durkusawar tunani da ya shafi al'umma ya zama al'umma ba sa tunanin komai da zai amfanar da su yanzu ku duba ku gani mutane ba wanda yake wani tunani na kanshi ku duba da kyau ku gani in ka zo yin aure ko sai a ce maka wai ga yadda ake haka ake yi kayan ɗaki ake yi kayan haka ake yi kai kuma in ka zo aurar da yarka ko ba yadda ka iya kai ba za ka yi tunanin kanka ba sai a ce a'a uwarta ita za ta yi kujeru haka ake yi kai kuma kai za ka yi gado da katifa haka ake yi dangi kuma su za su tara kayan abinci da za a kai haka ake yi in ka ce baka da hali sai a ce haka ake yi ku tsaya mu yi tunani jama'a ba ni da hali da kai a ce haka ake yi wanda aka kai kenan bin masu kuɗi su taimaka maka jama'a haka ne yake faruwa ko ba haka ba wannan shine inhitati na fikr tunani ya mutu yanzu wannan game da me kenan game da rayuwa to game da addini ma haka ne game da addini ma haka ne yanzu mu da muka tashi da tunani na da'awar salafiya ya zama ba yadda suke da'awa muka tsara sai aka ce ya zo ya saba ya kawo sabo shikenan ya kirkiro a'a ai ita dama da'awa ta salafiya dama bata ginu akan ta kwaikwai na wani ba za ta zo da nata ne kuma zuwa da nata da inda ta samu kanta yadda nake da'awa nan a Zariya, da a bauchi na samu kaina mai yiwa ba haka za ta kasance ba saboda mutanen bauchi da na Zariya ba ɗaya ba ne mai yiwa da katsina na samu kaina mai yiwa ba haka zan yi ba to ashe ba za ka lazimta wani sai ya bi irin tunanin da kai ka bi a wurin da kake ba to amma saboda mutuwar kwakwalwa ku dubi ɗaliban da suka yi karatu a makka ko a madina ko a misra in suka shigo najeriya sai su shigo da tunani irin na malamansu na can da komai na tsarin da'awar sai su ga ai su a can usulus salasa akwai su da yawa sun da jami'ar islamiyya wai sai ce wai usulus salasa zai fara da shi usulus salasa me yasa wai malaman su sun ce usulus salasa ma haisa malaman ku na Saudi ai ba su san Najeriya ba ba san yadda Najeriya take ba su abin da suka dauka waɗannan jahilai ne saboda me suna ganin alhazai bakaken jahilai ba su iya sallah ba sai suke ga usulus salasa ma yayi nauyi haka sai mutum ya je gama digiri jami'ar islamiyya sai zo anguwarsa sai fara usulul salasa ah wai suwa ya tara zai wa usulul salasa wai ustazai da limaman anguwar sai sai kai su waɗannan tuni sun wuce wannan karatun kuma ba wani sharhi ka zo da shi ba wani ilimi ka zo da shi da zaka allaka mana a jiki balle mu ji usulul salasa din ne amma yana ɗauke da wasu ilmomi da kake fitar mana a wai kawai zai zo ne yana ce muku at-tauhidu kuna cewa at-tauhidu yanqasimu yanqasimu ila ila salasati salasati aqsamin aqsamin sai ce to alhamdulillah tsaya ana cikin sa hadda limamin juma'a shekara 30 na ahli sunna yana limancin juma'a amma wai a'a saboda kawai an nuna mai haka ake shi kuma ya to da wannan tunanin bayan kwana biyu sai su watse eh sai su watse wa hukka lahum daidai ne su watsi to me zai faru sai kuma ya ce ba sa son da'awa sun fi son da za a haɗu ana hayaniya ana a'a ka zo yadda ka tara su din nan sai ka dubi liman da wannan kunyar da za ku yi karatu rina e to ina ganin liman abin da za mu fara za mu sanya sahihul bukhari dan haka liman e na danka wannan ajin a hannunka ka je ka tattaro mana a yankin garin nan ko anguwan nan suwaye ya kamata in sanya wa sahih bukhari za a rinka dirasa ta bukhari dirasa ilmiya wana e ka samo mun matasa e to ku kuma zan sanya muku riyadus salihin da bulugul maram misali nake faɗi kai wannan bangaren hadisi haka bangaren qur'ani amma liman da ke tafsirin qur'ani wai ka dawo ka ce wai zaka fara koya musu tafsiri daga alam tara kaifa bayan kwana biyu sai liman ya daina zuwa sai a ce liman ya kashe majalisi kai ne baka iya tsari ba ka taho ne kawai wani ya ya yi maka injecting ya yi maka wahayin tunani irin nashi ina son ku gane hurriya ta tunani da take a Najeriya fa ba ta a Saudiya da dukkan kasashen Laraba ba su da ita ba su da irin wannan saboda haka akwai iya abin da ake takura tunaninsu a kai sai ran da kai mu'amala da su ba wai da wani daga cikinsu ba a cikin ƙasarsu za ka gane haka sai gane kawai tunanin shi ya takura ne a irin yanayin inda ya tashi misali samir ne muke magana da shi shi ɗan afirka ne ɗan misra ne a nan ya rayu amma akwai 'ya'yansu 'yan misra da aka haifa a saudi arabia a duniya ba inda suka sani daga makka madina sai riyadh sai jidda kuma iyayensu multimillionaires ne likitoci ne da sauransu shikenan sai suka ga wani video clip nawa haka in yi fi haka an nuna taron jama'a suka ce wannan duk jama'a suke zuwa wurin karatun ce kwarai da gaske amma wannan zai zama gwamnati ta gina maka gida da motoci da sauransu sai na ce a koda na ce kawai muna da awon mu ne da gwargwada abin da muka samu a ha ha sheikh ittaqillah ya sheikh ittaqillah ya sheikh الحكومة ما تدعمك بالمساعدات بناء المدرسة بناء المساجد السيارات الضخمة يا شيخ اتق الله يا شيخ wannan wani abdullatif ne wani guggume mai yaro ne kaga sai ka ce shekara 60 amma 28 ne shekara guggume mai ne ke takalla shekh sai muka yi shiru ni da samir sai samir ya biyo ni cikin lift da muka yi sallama sai ce ka rabu da su ya ce ka san yara ne ba su san afirka ba ya ce bayan da muka gama wannan magana ma sai da suka keɓe ni gefe guda suka ce in yi hankali da kai ya za a ce mutumin da ke tara mutane haka gwamnati bata gina mai gida ba bata sai mushi motoci ta gina mai makarantu ba to yanzu amma ni da ku ni da ku yanzu mu mun san haka ana yin haka a afirka to kaga su tunaninsu ya takaitu ne a saudiya in malami yana irin haka ko gwamnati za ta shigo cikin harka anan ko ba ruwan gwamnati so ma ake a rusa ka sakamakon wannan kenan kullum ina gaya ɗalibai in ma sun je waje karatu ka je malami ya karantar da kai amma kai in ka zo to ka je ka zauna da malaman ƙasa ku waɗanda suka fage suka daɗe a fagen da'awa algafa ta malam eh ina so zan yi da'awa ku shawarce ni sannan algafa ta malam eh duk sanda lokaci ya kama na zo neman shawara a bani kofa duk sanda kuka ji ina bukata ku kira ni a duk wanda ya je yayi karatu Madina yayi karatu Makka yayi karatu Misra yana dawowa shi kenan sai ka ji ya kafa majalisi sai ka ji sukar kuma ike yi bayan kwana biyu kuma abubuwa suka rikice mishi sai ka ji ya rufe sai ka ji ya tafi wani wurin ya koma yana aiki aikin gwamnati shi kenan me yasa mutuwar kwakwalwa kwakwalwar ta mutu saboda haka abin da aka dora mai kawai shi ya zo yana yi ya zama robot robot mutum mutumi da ke aiki a masana'antu in aka yi programming nashi ta daukan wannan akwatin yana kaiwa can ko akwatin ya kare sai ya zo ya durkusa ya yi haka ya kaddara ya dauka sai kuma ya sake cicciban iska ya tafi ya je ya aje haka haka robot yake haka robot yake to haka aka yi musu so in kuwa ka dahu da da'awa salafiya ko to kwakwalwarka ba za ta zama ta mutu ba sannan tunaninka ba zai zama munhab ba zai zama abin durkusawa ba zai zama kana tafiya ne ko ina ina ya dace me ya dace ya ya dace a yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau wannan maganar da malamin yake yi yana cewa ne gaskiya karni na biyar shine farkon lokacin da aka fara samun wannan daskarewa kaga wannan karnin kenan karnin da bagau yake rayuwa a lokacin kuma tunanin al'umma ya durkushe aka koma ta kalidanci ba a iya kirkiro abubuwa malamai ba sa iya ijtihadi da sauransu fa saitara alaiha a ada'uha dan haka sai makiyan al'umma suka mamaye al'umma min yahudin wa nasara wa majus tun daga yahudawa da kiristoci da maguza masu bautar wuta biwasitati taburihim ta hanyar wakilansu wakilansu waɗanda suka turo min ahalil ahwa na daga cikin mabiya son zuciya wal bid'a da bid'o'i ana nufin musulmi lalatattu su ne suka zama wakilansu kuna ji allazina kanu yankharuna ha allazina kanu yankhiruna fi jismil umma waɗanda suke bi suna ainihin rarakar jikin al'umma kama tankhiru susa kamar yadda gara take raraka fi juzuri shajara a cikin tushen bishiya sun matatihu biha fujatan karam kawai sai dai a ji taka da bishiya kun gane abin da yake nufi waɗannan 'yan bidi'an suna nan ku dubi waɗancan zindiƙai a kaduna waɗanda suke kiran kansu 'yan interfaith waɗannan suna daga cikin irinsu waɗannan 'yan interfaith jama'a wakilai ne na kafirai amma me ya faru sai aka samu ustazai waɗanda ke da nishadin addini don aka ga wannan da zabgegen gemu ga rawani ga alkyabba ga wancan da ɗagaggen wando sai aka ɗibe sai aka zuba su cikin da'awar interfaith shine da musulmi da kiristoci waya za a yi a rinka zama lafiya ƙarya ne fa tashi hankali tsakanin musulmi da kiristoci a Najeriya ba tashi hankali ƙarya ne babu musulmi da kiristoci a Najeriya zama suke lafiya yan siyasa ne da yan iskan tsofaffin sojoji da yan boko kawai suka haifar da fitina amma babu kafin zamani lekod ya koma gida zangon katab ana zaune da fulani da hausawa da katafawa ana zaune lafiya zamani lekod yana komawa for his personal and selfish interest na ya zama mai sarauta sai ya raba su inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum shine zamani lekod yayi inna fir'auna ala fil ard fir'auna ya samu daukaka a bayan kasa ha ko waja'ala ahlaha shi'an sai ya rarraba ku dubi yadda zamani record yayi hausawa daban katafawa daban fulani daban haka fa aka raba su a zangon katam da bahaushe da bafulatani ma ba tare suke ba ba tare suke ba an saka musu gaba da kiyayya yastad'ifu ta'ifatan minhum sai ya rinka raunata wasu daga ciki yuzabbihu ta'ifatan yana yanka wasu ku dubi abin da aka yi saboda me saboda bukatar shi qur'ani ya haska mana wannan to shikenan kuma sakamakon wannan tashi hankalin da aka haifa tsakanin Hausawa da Fulani da Katafawa on the other side tsakanin musulmi da kiristoci sai aka ce to a kirkiro da wata kungiya wai interfaith fulani da ke zaune a cikin jihar plateau sun fi duk wata kabila a cikin jihar plateau in aka ware fulani sun fi kowace kabila kaje na baka asamin kaje kai bincike fulani da ke jihar plateau sun fi kowace kabila in aka ce a yi a ware to amma sai aka koma ana kallon fulani a matsayin 'yan tsiraru sai aka koma ana yaƙi da su oke abinda za ka ce me yasa da ba a yaƙar fulani a jihar plateau sai kwanan nan a jihar benue da jihar kogi akwai fulani zankame zaman fulani da tivi har ya kai yadda ba fulatani ke da shanu haka tivi ke da shanu fulani da yawa na jin yaren tivi tivi da yawa na jin yaren fulani ana zaune lafiya to amma me ya kai yanzu ya ka bullo da fitina saboda bukatunsu to sai aka ce a fito da interfaith wannan interfaith assignment ne na america ina tabbatar muku da cewa assignment ne na america saboda haka america faransa germany ana ɗaukar waɗannan matasa daga kaduna daga abuja daga kano ana zuwa ana kai su ana ba su lambobin girmamawa ana ba su kuɗaɗe gashi nan yanzu sun zo suna gina centers ana kiran musulmi da kiristoci wai ana musu wa'azi don hankalin ya kwanta lafiya har ta kai wani wanda yake da mafi girman sarauta a yankin nan ya fito yana cewa ku da kuka tsani kiristoci ku bari sai an je lahira mana ku ga wane ne zai shiga aljanna sannan ku tsani wannan shine shugaban musulmi na wani yanki mai girma abin da zaka ce saboda ne shi ma uba ne a cikin kungiyar interfaith din to kun ga duk irin waɗannan su ne matsayin gara suna nan suna rarukar mu suna nan suna rarakar mu ranar da kiristoci za su tashi su yi strike ranar da yan shi'a za su tashi su yi strike sai ku ga ashe ba ku da ƙarfi saboda an gama da ku an gama da ku abin da yake faruwa kenan yanzu a ƙasar ina fata an gane su ne sarakunanku su ne malamanku za a kawo rago guda ɗari biyar za a ba su lokacin layya sai su aika da wane guda biyu wane guda biyu wane guda biyu don haka ana nan sai ka ji an hana ka wa'azi akan irin yadda kake wa'azi akan kiristoci sai a ce an hana ka ka daina ce musu kafirai sai dai ka ce abokan zamanmu ana nan ana nan tafiya za ta yi tafiya shi kenan waɗannan za su je masallaci waɗannan za su je coci za a haɗu za a yi wa'azi za waɗannan za su zo fce waɗancan za su je polytechnic za a je a taru wai ana ƙoƙarin fahimtar da ku duk waɗannan malam yake cewa fasaitaru alaiha a da'uha min yahudin wa nasara wa majusin bi wasitati taburihim min ahlil ahwa'i sai aka samu makiyan musulmi suka mamaye su daga yahudawa da kiristoci da majusawa ta hanyar wakilansu daga cikin musulmi masoya zuciya wal bid'a daga cikin musulmi masu yin bid'a alladhina kanu yankhiruna fi jismil umma wadanda kullun suke rarakar jikin al'umma kama tankhiru susatu kama tunkhiru susatu fi juzuri shajara kamar yadda gara take rarakar cikin bishiya thumma tatihu biha thumma tutihu biha fuji'atan sannan kawai afke sai dai a ga bishiyar nan gara ta kayar da ita haka suke yi ku dubi ɗaya rubuce ya fara fitowa ƙarar yana sake maimaita magana shi shimfiɗa ce yake against 2015 ku dubi shi ma wancan da ake cewa sarkin musulmi shi ma ya fara fitowa yana maganganu ɗaya rubuce yana cewa muna nan akan bakanmu da mu zaɓi ɗan izala kuma mu zaɓi kirista don ɗan izala bai yadda mu musulmi ba amma kiristoci sun yadda mu musulmi ne to kirista yadda kai musulmi ne dama kirista zai iya riƙe wata shahada ne ta gane musulmi da ba musulmi ba yanzu mu muna iya gane wane a cikin addinin kirista kirista ne shi ko ba kirista ba yanzu obasanjo kirista ne ko ba ma guje kirista ne kirista ne to amma yanzu kaje ka zauna da kiristoci sai su ce ba ma guje ne Allah bai karbi shi ba saboda mai matan shi sun wuce biyu saboda yana kaza yana kaza amma kaifa kirista ne saboda haka ayi rubuci yanzu su kiristoci sun ba da shaida su musulmi ne don haka shikenan wannan magana da yake haka ya fara yin ta dab da zaɓe 2011 haka yanzu ya zo ya sake yin ta sarkin musulmi kuma sai ya fito yana cewa za su gwada ayyukan da goodluck ya yi da gwargwadon yadda suka ga to za su iya baiwa musulmi shawara ko zai yi a goyi bayan goodluck ko ba zai yi a goyi bayan goodluck ba 2015 har yanzu fa yana da jikakkiya tsakanin shi da sakwata ba su gama yafi mishi ba 2011 amma ya sake fara fitowa yana wannan saboda me su ne gara da ke cikinmu suna rarakan shi ne magana suna ta rarakan daidai lokacin da muna nan muna tunanin muna da ƙarfi ko shi ne waccan tsayayyar bishiya ana ganin ta gangame miya ko gari ya waye kawai sai a ji ta faɗi ba ku yi mamaki a kashe mutum irin malam ja'afar ku ga ba abin da aka yi ba ba abin da aka yi kafin a kashe malam ja'afar mai zaka ce ai wallahi an kashe malam ja'afar wallahi za a yi tashin duniya a'a gara ta riga ta rarake ku dan haka ko bishiya ta faɗi ba abin da zai faru bishiya ma kuka daga ta sai ku ga ashe sahora ma ce kwangwala ce ba komai cikin ta ba abin da aka yi duk wanda ya ce maka suna bincike ƙarya yake makiyin Allah ne ba wani ko bincike ba abin da suke game da kisan malam ja'afar ba ba abin da aka yi yo malamai limamai ma guda nawa ne suka iya yin magana a Kano kowa yanzu tsoro yake shi ma kai magana a kashe shi saboda ya ga babbar giwa ta faɗi eh ba wanda ya gudu a to sai ga to shi ya kai mai jan baki ma ta ka sai ja bakin shi shiru an sami yadda ake so an tsoratar da ku da abin da aka yi muku me yasa waɗanda ake sa rai su yi magana ko su ake amfani da su suna raraka ku baka ji mawaƙi ba ya ce yo ai ana so a taɓa mu 'yan arewa kuma ana tsoron manyan mutane a da kenan shekara arba'in wallahi yanzu ko suna ga dama za a bi duk a rusa masallatan ku ba wanda zai magana ku faɗa min ɗan adawa ɗaya da kuke da shi a jihar kaduna ku faɗa min ɗan adawa ɗaya da ake da shi a zaria ku faɗa min ɗan adawa ɗaya da ake da shi a kano a siyasa ake magana ma ba ma siyasa ta addini ba a siyasance a nan jihar kaduna waye ɗan adawa to ko a amerika jama'a ba a siyasa sai da adawa amma saboda an gama da kowa an gane man gyaɗa da manja yake so da magi da buhun shinkafa an bashi saboda haka ko a siyasancen ba su da wani katabus da za su yi ba sun kafa jam'iyya ba ku je ku gani lokaci zai zo me za ta iya yi me za ta iya yi jam'iyya ba abin da za ta iya yi saboda akwai gara ko ina akwai gara tana tararaka tana tararaka lokacin da za ku yi farfar farfar sai ku ga ina talaka ne kawai suke da wannan tunanin su kuma an san ba su da komai a ransu jama'a kuna fahimtar wannan suna da wakilai a cikinmu waɗanda ta hanyar haka ne wakilan suke raraka malam yace wala adalla ala zalika min wuqufi hadha tabur kai ba sai na yi maka nuni ba ma a irin yadda waɗannan wakilai nasu suka waye gari suka tsaya sarahatan karara suka fito duna muwaraba ba tare da sun ɓoye ba ila janibi asiyadihim minan nasara abadati salib malam ya ce ka ji wannan tarihin ba ma sai na tsaya ina nuna maka ko ina buga maka misali ba lokacin da kiristoci masu bautar cross eh? crusaders christians crusaders lokacin da ainihin suka fito karara suna yakar musulmi sai ga waɗannan wakilan nasu sun fito karara sun tsaya a gefensu inda mahtaju inda mahtaj inna majta inda majtahu ad-diyar al-islamiyyah fi hadha al-qarn a lokacin da waɗannan kristoci suka afkowa ƙasashen musulunci a wannan karnin Allah ya sa kun fahimta kamar yadda nake ce muku shi ma professor sharhi yake ko amma zan da zan sharhin maganganun shi cikin maganganun malamai kuma zan karanto muku ne a lokacin da kiristocin nan ifringe suka fara afkowa kasashen musulmi da kasashen musulunci sai ga waɗannan sufaye da ashariya da waɗannan rawafid da ubaidiyin da waɗannan ismailiyun sai ga su kawai suna haɗa kafaɗa da kiristocin nan suna cewa tare suke da su kaga ya nuna me dama su wakilansu ne a cikinku suna tararaka su kafin su su zo su bankaɗe ku Allah ya sa kun fahimta wa kanu qad mahadu lidhalika dama su waɗannan yan bid'an sun riga sun yi share fage ga waɗancan kiristoci bi nashril jahali ta hanyar yada jahilci wal fasadi fil umma da kuma yada barna a cikin al'umma dan haka kiristoci suna shigowa sun samu gwamnati abin ba zai zama da matsala ba misali duk inda za a bude gidan da'ara gidan karuwai shaye-shaye da sauransu yanzu masarautar zazzau ba ta da matsala da wannan ba sai an nemi izinin masarautar zazzau ba ina son ku gane wannan kuma ba sa kallon wannan a matsayin barazana amma duk inda za ku bude makaranta fa ko masallaci to suna cewa sai an nemi izinin su kowaye ba su sarauta ko su suwaye a ƙasar ɗaya kenan na biyu sai zo ce za su neme ku da rikici me yasa ba za su nemi waɗancan gidajen karuwai da gidajen giya ba yanzu nan cikin anguwan nan jama'a zan nuna maka gida hamsin gidajen karuwai ne ake ginawa na'am professional karuwai mutum zai zo ya sai fili 100 by 50 sai tsaga shi biyu nan ya yi ɗakuna biyar nan ya yi ɗakuna biyar sai a ɗan yi passage kawai a tsakiya daki ciki ɗaya da ɗan wurin girki da ɗan wurin kaza yarinya ta zo ta biya dubu sittin a bata ta gayyato kowane namiji ya zina da ita in an taɓa sai a ce a ɗalibai ne ɗalibai ne sarkin zazzau da fadar zazzau ba ta aika da wannan tana son zama ba sai albani yana sallar juma'a nan waiwai ba shi izini me yasa ba aika wancan da ya tara karuwai ba waye ba shi izinin ya tara waɗannan to suna mahadawa amma yanzu idan akwai existent na darul hadisi anan to karuwa ba za ta iya zama can ba amma idan akwai gidan karuwai anan fa yan fashi za su iya kama can can za a iya yin gidan giya to kenan samuwar makaranta da masallaci a wurin yana kashe barna wa'azozi na kashe barna muna fara gina makarantar na ko da suka sai da gidajensa a unguwar nan me yasa dama ya sai gidan ne yana zuwa yana kawo ƴan mata yana zina da su yana jin nan me ake a albani ne ke gina makaranta sai ce a sayar mai da gidan ya fasa wallahi wallahi ya fasa a kodan da suka sayar da filayensu akwai criminals waɗanda suka mai da anguwan nan hide out sun gudu na rantse da Allah mu ba mu san su ba amma sai sun sa gidan a kasuwa sai mun shiga cikin gidan ne sai mu ga ga wuraren da ake barna iri-iri a nan anguwar oke ashe samar da makarantu da masallatai to wannan yana mahada alheri yana shimfiɗa share fage alheri ya zo samar da hotel da gidan karuwai shi kuma fa yana buɗe ƙofar duk wani sharri in ya zo kawai shi kenan ya samu shimfiɗa abinda malam yake cewa kenan don haka wa kanu qad mahadu lidhalika bi nashr al sun riga sun yi wa waɗannan kiristoci bayyana su shimfiɗa ta hanyar shimfiɗa jahilci wal fasad da kuma yaɗa ɓarna fil umma a cikin al'umma wa zalika wannan jahilcin da wannan ɓarnar taya suka yaɗa ya faru ne bi ibadi ulama sunnatil mukhlisina ta hanyar nesanta malaman sunna masu tsarkin zuciya an qiyadatil umma daga jagorancin al'umma wa tanwiriha da kuma haskakawa al'umma bil ilmi sahih da ilimi ingantacce karkace a wannan lokacin fa babu malamai akwai malamai amma malamai ne waɗanda in suka zauna ko alfu laila wa laila suke dare dubu da ɗaya za su karatu za su gaya wa sarki ne irin karatun da ku ba kwa ganin karatun ashifa da ake a gaban sarkin zanzau ne ai akwai karatun ashifa ne limamin kona yake shine limamin zariya kenan kala ya ce alkali alkali ya lura himahullah wallahi ji kanshi kali ya yi babban magana annan magana tana da matukar fa'ida allahu akbar wannan na zane na haka ba yake karatu dukansu mai wannan karatun da suke sa NTA Zaria ko basu san ya zubar da mutuncin Zaria bane ana cewa Zaria binnin ilimi a ce wannan ne limamin Zaria ko karatu bai iya ba ba na hau ba sarf ba balaga baya iya fassara abin nan ashifa da aka gaji karatunta ba iya fassara ta daidai ba a fahimta ba a jin me yake cewa an tara hakimai da malamai har da malaman izala malam sani yakubu yana zaune a wurin wannan ba kaskanci ba ne wannan ba kashe ilimi ba ne don haka ya kowa yana zuwa ya zama gwamna ko shi kenan sai sarki ce ya dan shi ne sai ake cewa ya dan sarki ne sai ya samu shiga saboda mai an mahada ba wani ustazu da ya kowa zai gani a fadar sarki wanda zai gan shi barazana ne duk waɗannan aljahilu na mauta ƙabla mautihim ne dukansu ne ga su nan kwashi kwarab dukansu ku duba ku gani ina gaya muku ku rinka aunawa ne don ku kanku in ba ku auna karatun da garinku da zamaninku ko kuma kwakwalwarku ta yi nok shi ne kawai gaskiyar lamari ku tsaya da kyau ku duba da ya kowa ya zo ba su iya inkari ba ba abin da za su yi inkari suna ji suna gani ga barna da ike yi amma ya dafe musu bukatunsu sannan malamansu ba sa ganin wani abu na munkari ba sa gani wa zalika bi ib'adi ulama'i sunna al-mukhlisina an qiyadati al-umma wa tanwiriha bil ilmi sahih wannan shimfiɗa da aka yi ta jahilci da barna ta faru ne ta hanyar nesanta malaman sunna masu tsarkin zuciya wajen jagorancin al'umma da haskakawa al'umma da ilimi ingantacce wa haka za fi kulle asirin to haka a kowane zamani to ku tsaya a nan ku duba kuma ku gani shin wa'azozin da ahli sunna suke yanzu tun daga wa'azozin da ake kira wa'azin ƙasa da sauran abubuwa wannan yana nawara mutane da ilimi ingantacce kun cewa na dan bid'a ne kun ce gwamna kaza zindiki ne kun cewa na dan giya ne kun ce kaza kuma kun zo kun ce za ku yi lancin an ga shine a shafin farko na takardar ku ta gayyata to ina maganar shirka shi ina maganar bid'a shi ina maganar shi dan giya ne kuma su ɗin kuke neman su ɗibi kuɗi su ba ku da za ku gina kaza kuna fahimta yadda kwakwalwar tenok yadda ba ta iya calculation? ƙashi nan dai mala yake cewa nesanta waɗannan malamai na sunna daga jagoranci da haskaka al'umma da ilimi ingantacce da haka wallahi irin waɗannan wa'azozin da ake na cali-cali na walima da sauran wa'azozi da ake wanda bai gaza ka kira na 'yan drama ba wallahi sai kanku ya waye ku gane wai wane ilimi yake yada ko kuwa dukkan ku je ku binciki handset ɗinku karatuttuka da wa'azozi da ke cikin handset ɗinku shidda menene ilimi ne kake samu ingantacce ko kuwa kawai ana ta dariya ne ana ta kyalkyala dariya da shewa kawai mana wa'azi ya zama kamar ɗan kama me wa'azi ya zama kamar ɗan kama wannan damejin fa ne wa mu ahlus sunna ne domin waɗannan matasan da aka cika hansar ɗinsu da waɗannan irin dariya da shewa da hayaniya su ne matasan da muke sa rai su haddace Qur'ani da Bukhari da Muslim su ne matasan da muke fatan a kafe su tun safe har dare ba abin da suke ɗiba sai karatu da ilimi ingantacce su ne matasan da Qutaybatu dan Sa'id ya tara su wata shida wanda ya zake ya zake ya zake shine yake shekara biyu Tirmizi gaba ɗayan wata goma sha bakwai ya je a makarantar kutaibatu dan sa'id imam bukhari kwanaki ashirin da takwas ne ko da biyar ya a makarantar saboda karatu ake ɗiban ilimi ake laila nahar yanzu kowane matashi sai ce ba zai iya sacrificing wuni guda ba me yasa ba zai iya ba kai fa ba ɗan kasuwa ba ne kai ba ma'aikacin gwamnati ba ne a'a shi ba zai iya ba kawai so yake sauran lokacin zai je can zai zauna suna nan suna hira kwallo nan kuma ya sa ana wannan wa'azin na 'yan kama haka fa haka rayuwarmu take fa an kashe kwakwalwarmu so da haka matasan ba za su iya samun ilimi da o ya zauna wurin malam wani wata goma sha bakwai ya yi karatu yanzu zai je rubuta littafi turmizi bayan ya dawo ne ya rubuta wannan littafin daga wurin kutai batu dan sa'id wata goma sha bakwai yanzu sai ku ce kun shekara goma kuna karatu wurin malam wani amma duka duka karatun bai wuce na wata uku ban an tara shi saboda kuna bata juna lokaci ne daga ku har malamin kuna yaudarar junan ku ne don haka jama'a ku kiyaye malamai masu ilimi su ne suke jagorancin al'umma suke haskaka musu wa haka za fi kulle asri to haka a kowane zamani la yusmahu la yasmahu ahlud dalali wa zaykh batattu da karkatattu ba sa yarjewa li umma an tara nura ala yadi ulama'i hal mukhlisi duk zamani haka a kowane zamani waɗanda suke batattu da karkatattu ko ba za su yarje al'umma su ga haske a bisa hannun malamansu masu tsarkin zuciya ba to idan kun gane wannan da kyau ashe su ko malamai na sunna kenan dole su zage sai sun yada da'awa ko to in fa suka yi sassauci ko ko yaya suka yi sassauci ko kafin su ankara shi kenan kuna ji kuna gani ba za ku yada da'awar ba ta nan bangaren ko ta can bangaren ko dai a yi muku da karfin tsiya kun ji wannan ko kuma ku saboda ba ku tsara kanku manufa ba sai ka zauna kwana 28 kana jiran a kira wa'azin ƙasa sai a ce wannan watan ba wa'azin ƙasa cikin kwana 28 ba wanda kuka haɗu ya amfana da kai cikin al'amarin ilimi ga ɗaliban a anguwarku da haka in boko haram ya zo duk sai su shige kuma zo su kashe ka ɗan iska tun da baka da amfani ɗi baka jin labarin ka suke wai malami ne gashi kana anguwar baka karantarwa ba su amfana da komai sai so ɗaya za su ji labarinka a can nesa labari amma a nan fa ba abin da za su amfana jama'a kun fahimci wannan kun ji ɗaya kenan na biyu saboda rashin tsarawa kanka ko sai ka waye gari madadin ka zauna a matsayin malami ko sai ka zama dattijan anguwa dattijan anguwa a ƙasa hausa shine gari na wayewa sai wannan ta sheko a guje ta faɗi gaban shi kuma tunta ya kumbura ta ce jiya mijinta ya kwana yana dukanta sai a ce a jiya kira shi mu zai wannan iskancin muna nan to ga zama dattijan anguwa kenan can sai kuma a ce ai ga dan gidan wani can a police station sai ka ce to shikenan ina su wani su zo in aika su wurin kwamishina shikenan ka zama dattijan anguwa in kai wasa kai malami abin da za su yi maka kenan madadin ka zauna kana karantar da su ko sai kai ta sulhun aure sai kai ta rigingimu na yan kwaya wannan yawa yar gidan wani ciki wannan yayi kaza shikenan ba karatu sai a ce aje wurin malam rabi ya tashi zan kai ka kara wurin malam ya ce a to shikenan na daina ba karatu ba haskakawa ka zama mai ka zama dattijan anguwa to dattijan anguwa wancan tsohon ma'aikacin railway ne wannan tsohon ma'aikacin NTC ne ya gama aiki tsohon soja ne ya zo ya zama dattijan anguwa ta yi mai kyau amma kai mai karatun kawai gari ka zama haka kayi asara mai karatu karantar da karatu yake har abada na gaya muku jamilu zainu ƙarshen ganina da shi da naje muna zuwa wallahi al'azimi jama'a kusan ina jin karfe goma na dare or there about muna zuwa ni da abu yahaya abu yahaya asalin shi makatsine ne mutumin funto ne amma iyayen shi ma a makka aka haifi sai kawai sai jamilu zainu ya zaro littattafai kawai sai miƙa abu yahaya ɗaya ya miƙa min ɗaya shi kuma ya riƙe ɗaya sai ce fayyim babbal a fara jan baki amma kun san me akan shi bandeji ne na likita bandeji na likita dan mun je kofar gidan sai aka ce ya je masallaci sai muka ce mu jira shi yana zuwa irin nayi sufa zan taba kan shi irin na laraba da ake sai ce la la la mahlan mahlan mahlan mahlan hada sai ce akwai akwai bandeji akan shi sai na duba naga ashe ba rawani bane bandeji ne aka daura mishi wani tuntume mai aka amma a haka da muka je muka zauna a falon shi na rantse da Allah kun ga dai sallar isha ya dawo wallahi tallahi sai karfe biyu na dare muna ce mishi alaga tumala ya isa mun zo mu gaisa ne na tayyib tayyib safa baqiya safa nasu safa nasu ya shafi daya ƙara shafi daya haka ana ta karatu ana ta karatu har abu abu ya ce mun ya gaji fa in ci gaba ni ci gaba haka haka ko ai gaji amma shi bai gaji ba tsoho ne dan shekara 80 malaman sunna kenan su karatu they believe in karatu ayi karatu sun gane da nan ake a wannan a amma mun sai ka je wurin malami sai ya dauko maka hira hira ga littattafan a bango suna ta shan kura suna son ku gane ilimi shine yake yada da'awa mu ci gaba malai yake cewa li'anna zalika domin karantarwa da malaman sunna za su yi yu'addi ila tau'iyatil umma zai kai zuwa ga wayar da kan al'umma bi a ada'i hal haqiqiyyi al'umma za su gano makiyansu na gaskiya in ana karantarwa yanzu wannan karantarwa da muke yi yanzu kan kanku yana ta wayewa game da wa suwaye makiyanku na gaskiya suwaye na kusa suwaye na nesa to li'anna zalika yu'addi ila tawdiyatil umma domin karantarwa a ilimi to tana kaiwa zuwa ga wayar da kan al'umma bi a ada'iha al'umma su gano makiyansu alhaqiqiyin na gaskiya wa tahziriha minhum kuma za su guje su don za su kyamace su litaquma al'ummatu ba'da zalika biwujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar daga karantarwa kan al'umma ya waye al'umma sun gano makiyansu na gaskiya to al'umma za su yunkura da aikin wajibi da ke kansu na umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna ina son ku fahimci wannan da kyau duk wannan ko sai ana yi za ku gane haka shi yasa ku dubi malam bakar gumi so nawa ya je wa'azin kasa so nawa ya je wa'azin mako so nawa ya kulla wa'azi so nawa ya kaza amma kullum a zauren shi me yake karatu kullum a masallacin shi me yake karatu daga haka ne duk aka samu wannan tau'iyar duk wanda ya ce yana faɗin sunna a yau ba albarka abubakar goma ba ne ƙarya yake yi wannan karatun ne wannan wa'azin ne da ya zauna ya ne shine aka samu wayewar kai aka gane su waye makiya kiristoci sun ce ba sa jin haushin karatun kowa sai na abubakar gumi amma abubakar gumi ba zagin sa yake ba ba wa'azi yake ma a kansu yana a'a in karatu ya zo a kansu zai ɗan yi magana amma karantarwar kawai karantar da kai barkaji ko farillan alula ka zo kana karantawa ko to barazana ce ga makiya Allah saboda wannan hanyar za ta taimaka mutane kansu ya waye to daga nan fa sai mutane su fara cewa to kaga kuma mun ji an ce za a gina gidan giya a unguwan nan to ba za ta sa'u ba mun ji an ce za a yi kaza a unguwan nan wallahi ba za ta yiwu ba to kaga jama'a sun fara ne sun fara tsayuwa da al'amur bil ma'ruf abin da yake faruwa din kenan yanzu a nan unguwa da an daga gidan wasu fasikai ko wasu zindikai za a siyar sai ga wasu matasa sun zo sun same ni algaba ta malam ga wani gida ko za a siya a bude makaranta a wurin ko a bude masallaci algaba ta malam ga wani nan da ya sai filin shi da ya ce zai gidan karuwai ne amma ya ce ya ji an ce kai ne kake da wannan filin ni fa tun ban gina nawa ba shi kuma yau ya zo zai gina nashi amma ya ji albani ne ke da nan eh a to ba zai nashi ba me yasa ba zai nashi ba a daidai lokacin da wasu suna sai da gidajensu daga wani garin daga wata anguwar suna dawowa nan shi kuma yanzu ba zai nashi ba saboda me za a yi makaranta a wurin ashe samar da wuraren da'awa ha to babbar barazana ce game ga wuraren barna amma barazana fa ba ta rusa ba ce a'a ba ku za ku je ku rusa ba a'a wa'azi kawai da za ku rinka yi ya zama musu ya zama musu tashin hankali saboda mai kanku ya waye don haka fataqdi ala ahlil baghi wal fasad sai ya zama idan mutane kansu ya waye ta hanyar karatuttuka kun ga mutane za su tashi suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna sakamakon wannan sai kaga an ga bayan mugaye yan ta'adda da mabarnata wa hadha ma la yuriduhu wannan shine abin da su ba sa so wala yutiquhu ru'asa'ud dalal wal fasad kuma shine abin da su shugabannin bata da barna abin da ba sa nufin ya faru shi yasa duk inda kuka je za ku fara ko ku kiyaye za su tasa ku gaba tasawa iri iri kun ga kamar yadda na ce yanzu ɗalibi na dawa daga jami'ar islamiyya ana jin wani ya fara karatu sai a zo sai a turo mishi wasu 'yan boko sai su kewaye shi bayan kwana biyu suna nan suna study su ba da'awar suka zo ba ba abin da ya kawo su kawai su munafukai ne sun zo su rusa shi ne bayan kwana biyu shikenan sai ka ji ana ba shi shawara eh to amma ai gaskiya irin wannan wa'azi da ka fara yi malam kaga mu irin mu muna tare da gwamnati kuma zaman mu a cikin da'awarka mu muna ganin karfi ne ga da'awarka baka ganin su mala albani duk irin mu sun watsa a wurin da'awarsu ai ya kamata kai ma ka lura to shikenan sai ga to shikenan ana so za a kai ka za ku zauna da gwamna gwamna yana son ganin ka ka gani to shikenan za a yi tafiya za a je wanke ka'aba gwamna zai tafi da kai za a yi tafiya mai martaba zai je ƙasa kaza za a tafi da kai ka gani ka ga wannan ya fi maka ba ganin su albani ba a zuwa da su ko ina kai kuma gashi ka taso kwana biyu gashi shikenan da haka kip ya kife shi bayan kwana biyu ko in aka ga oh ya daina wannan wa'azin inda za ku gane ba wa'azin ne kawai matsala ba oh yanzu yana karantar da matan aure yana karantar da yara sai aka ga wato hana kawo takardunka sai a samu mishi aiki sai a kai shi can fategi jihar Niger sai a kai shi dan Musa Katsina shikenan sai a kai shi gusau sai a ce an samun mai aiki a nan a ofishin youth and orientation sai a kwadaitar da shi ai kaga wannan ma da'awa ce wannan cibiyar ta shifa wannan makarantar ta shifa ya watsar da ita shikenan mutu kwana biyu sai ga ya fara rage gemu sai aske shi wallahi wallahi ina gaya muku ba da wasa suke ba da gaske suke wallahi da wasa ba da wasa ba to amma kaga idan matasan malamai da ke gefe suna taruwa a ne musu irin wannan tau'iya za su yadda a cinye su bayan kwana biyu me zai faru zaka ji inda ake wa'azi nan can ma haka ake inda ake karantarwa can haka ake can haka ake can haka ake to su kuma abin da ba sa so kenan so barin gaya muku su matsalar su ko ba wai wa'azi ne akan gwamnati ba su ba wannan ce matsalar su ba eh tana daga cikin matsalar in kana wa'azi against them amma su fa wa'azi a kansu matsala ne karantar da jama'a alwala da sallah da taimama matsala ne karantar da matan aure da 'yan mata hadda matsala ne su abin da suke so ka bar kowa kawai ya zauna jahili abin da kake suke so kenan domin yin haka shi zai musu shimfiɗa duk abin da suka zo da shi dama kai baka da wani haske jama'a kun fahimta farahim Allah al-imam al-baghawi Allah ya ji kan al-imam al-baghawi faqad tafattana lidhalika da sai ya iya gano wannan cutar tafattana sai amfani da fitna kaifin basira sai ya gano wannan cuta wa tilkal illa ya gano waccan matsala allati tashtaki minha al-umma wadda al-umma take kukanta ina son ku natsu a cikin wannan jumla akwai maganganu masu yawa waɗanda za mu zo mai shawara su al'umma fa ba su suke kuka akan wannan matsala ba don su san sun fada ba yanzu wannan matsala da muke faɗe ko malaman ma ba su san cewa suna cikin ta ba don haka ko sai ka ga malami yanzu in dubu ɗari ta zo mishi ka san me yake so yayi so yake ya aika a je a cikin garin zaria a zo da masu riguna nan kafta kafta sai a kawo mai sai sai na dubu talatin talatin sai kuma ya je sai a siyo mai takalma na dubu goma gobe kuma wani ya kawo mai sadakar dubu hamsin sai ce a biya siyo huluna da tabarurruka wallahi so matsalar ba wai al'umma ce take kuka ba amma a al'umma tana da bukatar wannan abin amma ba san suna bukata ba yan sai da muka zo muka buɗe makarantar nan sai mutane su ga a ashe suna bukatar irin wannan abin to sai kowa ya taho sai muka ce kuma ba za mu iya ɗaukan ku duka ba saboda juhudi ne muqall abu ne na hannu ɗaya ba haɗa gwiwa aka yi ba ko kun fahimta jama'a akwai wanda yake ɗan wata ƙungiya ne gam da ya zo nan bara waccan a lokacin ko waɗannan azuzuwan ba mu rufa ba 2010 ba a rufa ko nan ba jama'a da farko ai zama muke muna karatu a rana haka kango ne kawai ko ya zo kewaya sai ce to ai wannan duk kungiyoyin ma ba su wannan aikin ba sai na ce a ina sai ce to a ina ne ba mu ne muke bin su ko ina kudaden da ake ɗiba ana zabga musu lokacin yarima wace kungiya ce ba ta samu abin da bai gaza miliyan goma ba miliyan goma waɗanne malamai ne ba su samu wannan ba da na ahalus sunna da na salafiyunan da na ɗariƙan da na izalan da na shi'an da duka yarima kuɗi ya rinka ɗauka yana ba su miliyan ɗari miliyan hamsin amma in suka je sai su kasafta a tsakaninsu sai kowa ya cinye kawai sai kowa ya biya bukatar shi amma ba wanda yake tunanin to bari ga matsala da muke ciki dama muna bukatar makaranta muna bukatar janareta ya san fa akwai matsalar janareta a masallacin shi ko in aka kawo dubu ɗari biyu aka bai sai zuba aljihun shi an jima kuma sai a aiko ya ce ladan eh da Allah an yi sallah azhar ta miƙe yau a tuna mutane cewa yau ne alhamis da ake neman taimakon nan dinnan alhamis eh ladan ka amanta ba haka ake yi ba nafso alright alhaji ya ka dubu ɗari biyu ya baka sadaka kai malami mana yana yabawa da services din ku yiwa ga gidan shi nan shi yana Abuja yiwa ga gidan shi yana Lagos sai ya zo matan shi suka ce kullun ana wa'azi kullun ana kaza sai ka dubu ɗari biyu sai baka kai da sai kai tunani a ita wannan dubu ɗari biyu da aka baka an baka ne dan sunanka Muhammad Awal ko dan sunanka Ibrahim Musa ko dan sunanka Garba Yaro a an baka ne dan kai ne shakwa ne imam wane ora ya za ka ka tallafa wannan imamiyya taka ya za ka ka tallafa wannan malanta taka o janareto da ana kiran sallah ya mutu janareta ana wa'azi ya tsaya sai ka ce ga dubu ɗari aje a siyo sabon janareta an fahimta sai ka samu ladan ladan ya rike dubu goma wane ya rike kaza wane ya rike kaza aje a kira mana electrician duk fankokin na zo a sake su kaza kaza kaza kaza in kuka yi sallah asuba sai ka ce ranka ya dade mun ga sako je Allah ya saka da alheri mun sai janareta ga gyara nan kuma ana tai a masallaci sai ce Allah ga wata mala ai na baka ne ai ce fa ne sai ka ce a ai ce fa nan kenan to gobe in zai baka zai baka da mutunci da mutunci wallahi ba zan boye muku ba har garin nan sarkin gashuwa kafin ya zama sarkin gashuwa abubakar ma'aikacin gwamnati ne a yobe state ya aiko min da dubu ɗari na ce ta mece ce aka ce hawa lallai lallai ya ce sun gane tsawon lokaci ashe sun tara malamai ne ji kalmar ɗan aikin sun tara malamai ne 'yan iska suna ɗiban kuɗi suna basu suna koma suna siyan irin shaddojin da suke sawa suna gasa da su da kuɗinsu ya ji cewa kai albani kudinka kake ɗiba ka ne wa musulunci hidima to ya kawo ne don shi ma a shigar da kudin shi cikin hidimar don haka ba kai yaba ba sannan sai na karba sarkin gashuwa alhaji abubakar na yanzu ku je ku tambaye shi naira dubu ɗari ya aiko a kawo mini na ce na menene akan me yace a gashi gashi to ina son ka dubi abin wato lokacin da suke ɗiban kuɗi suna baku kuna sa takalmi irin nasu ashe suna riska ku suna hangen ku haushin ku suke ji in baka kuma kai gasa da ni a ya kamata in na baka to kai ka ci garin rogo ni kuma in ci sakwara eh tunda baka nayi ni in sa shadda kai kuma ka sa alawayyo tunda baka nayi haka suke nufi to sai suka ga a'a kana gogayya da su sannan kuma matsala ta zo sai ku rubuto musu har wayo kuna son su taimaka muku bagawi dai sai ya tsayaye amfani da kwakwalwar shi ya gano wannan matsala wadda take damun al'umma to ka fassara haka zai fi daidai matsalar da ke damun al'umma falaja'a lil ilajin naji don haka sai ya koma zuwa ga magani mai tasiri annaje almu'assir effective medicine likitoci magani wanda an san cewa da bahaushe ke cewa kasidil da an sha za a watsake falaja alil ilajin naje waddawa'in naje sai ya koma zuwa ga magani mai tasiri magani wanda yake biyan bukata menene wa huwa nashiru li ilmi wa ihya'us sunna shine yada ilimi da kuma raya sunna to jama'a kun ji wato duk waɗannan bala'o'in da suke faruwa ana yaƙe yaƙe wuri kaza ana kaza madadin ku ce kuma ku shirya da naku ba ma ba man ku fa kun san naku ku nashiru li ilmi wa ihya'us sunna so da haka ran nan da za mu fara karatun sharhu sunna na ce duk wani ɗan takifan matashi da ke zuwa wurin nan da tunanin a ai wata ran albani zai kwashe mu za a shiga gari ana zanga-zanga nan to ko dai ya daina zuwa ko kuma ya canza niyyar shi nan za a yi karatu ne har a mutu so ba ranar sauka ba ranar yaya ɗalibai sai dai in kai ka gaji e tafi garinku amma ba ranar sauka iyakarta kenan to kai an sanya sharhu sunna sharhu sunna ma'ana yanzu ba bukhari ne ba ma'ana sharhu sunna shine kat dama biyu ne malaman hadisi suke in kaji malami ya sa sharhu sunna ko ya sa musnadul imam ahmad to kat kenan sharhu sunna ga hadisan ga sharhi musnadul imam ahmad ihtawa kullal ahadith shikenan karatu ba ranar gama kenan so da karkai tunanin a za a sauke ne lokaci kaza a tara ku a yaye ku sai kuma sake ɗiban wasu a waɗannan su zo kai ka ji karatu ya ishe ka eh sai ka zo kai sallama da malam sai ka tafi wannan ya zo haka wannan ya zo haka ai ko da kuke jin su turmizi suna zuwa ai ba za ka je ne sai ka sauke sahih bukhari ba a in ya samu ka sauke to in bai samu ba yaya guzurin ka yake ya bukatar ka take saboda ba karatu ne na certificate ba ba da diploma ba ne kana son ka samu abin da kake bukata ne ba ku ga dan kasim da ya zage ba sai da imam mali ya wartake shi abdurrahman ibn al-qasim ya sauke mu wada an gama wani ya zo ya bi shi sun tafi wani ya zo zai koya dan kasim ya bi shi haka shi yana nan makala a jikin imam malik ka zo yau ka fara mu wada to shikenan sai ya bi yana nan yana bi gobe eh karfe nawa zaka zo tara sai ka same shi a wurin ya shiga cikin ajinka kenan yanzu ya ci nashi shekara goma ya zo yana ci a kuma yaro ya taho bai wuce shekara ashirin da biyu ba an yi mai auren fari an buɗe mai shagon trader ashe matar ta ɗauki ciki sai gudu wurin imam malik ashe matar ta ɗauki ciki ba a sani ba yaro ya girma aka ba shi tarihi ce ubanka yana can yana can wai madina yana karatu wurin maliku irin na yaro ya gaji kawai ya ni kullum ku bari in tafi mana kawai sai ya tafi ya zama mai gida shi ma ya kai wajen shekaru talatin sai ya tafi kawai almajirai suka leko abdurrahman dan kasin eh wallahi wani mutum ne ya zo irin ku daya irin ku daya fito ka gani dan shi ne kuma shi kenan a duniya sai su suka runguma juna suka yi ta yan koke-koke to ai baba sai mu koma ya ce wa ni in ma ka zauna nan ko kuma ka koma inda ka fito mu ka yi muna nan sai da imam malik ya ce kai eh tashi ka tafi garinku tafi ka ci na Allah ka ci na Allah ro ka ci na ka an yi maka an sauka an sauka an sauka ya isa tafi tafi garinku kai ma ka karanta shine ya tafi ya je ya bude makaranta a Masar su ne ɗalibai daga tunisia da kairawana suna zuwa ɗiban karatu wurin shi shi ne suhunun yake cewa lahallahu alfakar laula alfakar lastaganaitu bi malikin an ibn alqasim yace Allah wadaran talauci ba dan talauci ba me zan yi da dan qasim ga maliku na hadi yace kuntu ataraddadu ila ibn alqasim wa jawabatu malikin tasilu ilaihi yace nakan je makaranta wurin dan qasim ɗaukar karatu sai in ga ga takaddan malik in abu ya rikice wa dan kasim sai rubuta sai malik ya rubuto mishi muna zaune sai zo min da ta takarda ya ce ga takardan malami na daga madina ya rubuto ga abin da ya ce ce oh yanzu maliku na da rai wannan takardar shi rubutun hannun shi eh kai ni su hununu ba dan talauci ba me zan yi da wannan makarantar da can na wuce ashahidul akbar shine me naci da ɗalibai suke yi shi ya kai dan kasin amma ba haka ba wata uku wata hudu ka je kai ma sai ka je garin ku saboda an koya maka ka'idojin bincike ka samu littattafai sai ka je kai ma ka dage kai tai duk da haka muka kakkace ai sai ka kware ƙarya ne sanda muka fara mu ma duk yan koyo ne mu fassara ba daidai ba a yi rikici a yi hayaniya mu je mu gano in eh haka duk da haka duk da haka ne duk wanda ya ce ba haka bane ƙarya yake yi ka je karanta sayarwa alamin nubala har tarihin su magabatan haka suka rinka yi ba a gaban annabi suke karanta wasu ayoyin ya ce kuskure ba wani ya je wata fatawa a wani ƙauyen sai an aika da wani babban malamin ya gyara duk ba da haka ake yi ba ka taba ganin wanda uwar shi ta haife shi ya iya keke haka zai hau yana faduwa yana turjewa har ya zama gwani yana boris karka taba cewa wai sai ran da ka gama kwarewa me ka iya yaya mustawa anguwarku je kaka sa musu karatu kai ma kana zuwa kana updating kana zuwa kana karuwa kana zuwa kana karuwa da haka ne har shikenan da rarrafe shikenan sai ka miƙe jama'a kuna jin wannan maganar da kyau malam ya ce don haka sai imamul bagawu ya fake zuwa ga magani mai tasiri magani mai nasara shine yada ilimi da raya sunna faqala rahimahullah shine kaji imam al-bagawi ya ce aradtu an ujaddida li amri al-ilmi dhikran shine na nufi in sabunta wa al'amarin ilimi ambato wato tunda ambaton ilimin ma ya mutu shine nake so in sabunta la'allahu yanshatu fihi raghibun mutanabbihun me yiwa wanda yake da kwadayin ilimi ya fadaka amma da can sun sa mishi kasala sai ya tashi da nashadi auyan ba'isa lahu waqifun mutatabbit ko kuma wanda ya tsaya yana nawa shi kuma sai yunkure ya kara gaba haka ne kun ga wannan da'awar da muke jama'a wallahi tallahi ba muna yaba kanmu bane amma wannan aikin muke yanzu akwai yara suna nan yan mutsi-mutsi suna zuwa karatun islamiyya suna zuwa karatun firamare suna zuwa kaza ko tarbiyyarsu ake karsashi ake sa musu haka da wurin shan giya muka bude da rawa ko sai kun ga wani yaro ya fi mu iya gwatso Allah sai ya fi mu iya gwatso saboda shi kwankwasan shi is flexible ku duba da kyau ku gani kai kana yi kana tsoron gurdewa shifa to haka ko yanzu cikin yaran nan wani ya buɗe baki yana innal hamdalillah wallahi sai ka ji ya fi ka iyawa haka wanda ya tsaya da jinkiri sai ka ga da'awar ta yunkurar da shi to amma in kuka tsaya ba kwa yi fa to kowa zai mace da'awar abubakar gumi da Allah ya zuba mata albarka har yan ɗariƙa sai da suka gyara dole sai da suka gyara tafsiri sai da suka yan ɗariƙa suna magana hadisi ba isi yan ɗariƙa ɗan ɗariƙa asalin abincin shi fashi na kiyar shi alkakin ɗan ɗariƙa mafi zaƙi shine hadisi da'ifi in kai baka sani ba tambayi siyudi siyudi shi ya faɗa haka a cikin alfiyar shi ta hadisi ya ce wa sharruhum sufiyatun qad waba'ul muhtasibin al-ajra fi ma yadda'u yace duk duniya mafi sharri daga cikin masu yada hadisan ƙarya yace yan ɗariƙa ya ce saboda su hadisan na ƙarya ma da suke yada 'yan ɗariƙa su sai suka ɗauka ma ai ibada suke Allah ma zai biya su lada ne muhtasibin al'ajira fi ma yadda'u lada ma suke fatan Allah ya ba su suka yi wa annabi ƙarya domin su ne ke cewa nahnu nakzibu lahu wala nakzibu alayhi ai mu ƙaryar da muke wa annabi dan mu gyara mai addini ne ai ba dan mu cutar da addinin annabi ne to kaga mu masoya ne mu ahbabu ne mu ushaqu ne a ƙarƙashin wannan har waɗannan 'yan ɗarikan saboda da'awar abubakar gumi wallahi sai da suka gyara 'yan ɗarika ba sa karatun hadisi da a gidan rediyo ko a fili ba sa yi waƙe-waƙe suke yi amma da'awa abubakar gumi dole ɗahir bauchi ya zo ya samu waɗa ya sauke dole ya sake shiga tajil jami'ul usul dole saboda da'awar abubakar gumi yanzu an iya karatun sallah a Najeriya da ƙarya ne ba wanda ya iya karatun sallah kowa gairil magarubi alayhi wala rani ne yake cewa kowa amma dole ka gyara saboda ne izala sun bude islamiya kuma sai ku ce sai ayan ku ce a sa su a islamiya izala sai ku ce a wannan ta izala ce to kuma ba kwa so ayan ku su shiga izala dole kuma sai ku bude islamiya haka akai da izala suka bude islamiya ɗariƙa suka yi sharri a cikaji a nan zariya suka ce zina ake da mata da ɗariƙa suka tashi buɗa tasu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da daddare suka buɗe kuma a rimfar kwano suka sa labule wallahi a bandale a bandale sunan yankin kenan a cikaji gashi nan kan kwana da kaleka rimfar kwano suka yi mata labule kuma da daddare mu kuma izala da rana muke tamu ido biyu kuma ba labule kun gani izala da ba sa sa hijabi ai dariƙa ba sa sa hijabi dariƙa yanzu suna sa hijabi da dariƙa sallar su in suna yi ba a jin amin jigarin magharibi alaihi lalali lalawa lalawa kullum Allahu Akbar da haka suke yanzu fa wallahi tallahi ka je jihar zamfara yanzu waɗanda ke jagorancin kira'a da gasa da 'yan ɗariƙa ne 'yan kadiriya da 'yan tijjani har sun fi 'yan izala ashe izala alheri ta kawo to daga nan za ku gane in kuka ki fara da'awa saboda sun ce ba ku iya karatu waye iya karatu dama waye iya akwai shegen da aka haife shi da karatu ne babu ba wanda aka haife shi da karatu haka muti salga ya zo ya rubuta littafi yana zagin mala abubakar gumi cikin karatun shi sai yake cewa abubakar gumi bai iya larabci ba can kuma ya gaba ya gaba ya gaba ya ce abubakar gumi ya zo yana zagin mutane yana kafarta mutane da aka mala ya duba ya ce to ai dama uwata ba ba larabiya ba ce amma dai tun da hannu larabcin da aka gane na yi zagi to na iya larabci ke tun da aka gane na yi zagi to shi kenan saboda haka kun ji za a ce muku ba ku iya ba don haka kar ku ki farawa bagawi yanzu da ya fara ya rubuta ya yada ya sa nishadi a zukatan wasu kun ga wannan karatun na sharhu sunna haka zai sa nishadi a zukatan wasu to yanzu in mun dubi wannan anguwa mun ce wannan anguwa is an outcast matacciya anguwa ce ta mutu bayan gari ba yanzu gashi dawowar mu anguwan nan fili ya ƙara daraja gidan haya ya ƙara daraja komai ya ƙara daraja ba za mu ce ya ƙara tsada ba daraja za mu ce daraja za mu ce fili da da aka zo anguwan nan naira dubu ɗari biyu ne wannan filin na dubu ɗari biyu yanzu har miliyan hudu ana siyarwa ya ƙara daraja gidan haya da naira dubu talatin wannan na dubu talatin yanzu dubu ɗari biyu da hamsin za ka ba saboda me saboda anguwar kenan tana rayuwa to haka yanzu ɗaliban ilimi da ake ba su dama ku taho wani ɗalibin yanzu yau karatun yau ya isa ya mai allura to in ya koma zai je kakkaba bulugul maram ɗin shi to shine kaga da waqifun mutasabbitun ga bulugul maram ɗin amma ya ajiye yayi kura to yanzu sai bude ana idan da sallah asuba sai ce to jama'a ku saurara sai bude babin sallar idi sai fara karanta musu gobe idi amma da fa yana ji yana gani sai basu yana jin haushin su suna bid'a su kuma suna kallon shi mara kunya to don haka tayar da da'awa ta kirki a cikin mutane ko tana motsar da mutane jama'a anan za mu saurara wannan karatun sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa za mu taru rana ɗaya za mu zo za mu yi karatun da zai bayyana ainihin manhaji na al'imam al-bagawi a cikin littafin nan amma a yanzu za mu saurara a nan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk